الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين فبشرى للذي ويسر لأمري وأحمد بكرة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau asabar daren lahadi sha ɗaya ga watan rabiul awwal shekara ta dubu ɗaya da yuri da arba'in da shida bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya yi da sha hudu ga watan tara shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya idan ba manta ba muna cikin wannan littafi na babban malami عبد الغني الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي نا عمدة الأحكام من كتاب الحج إن مكتا درسنا سبعين لديه دام كان درسنا سبعين لديه حديث ملمبة تقريب لأربعين لديه شافنا أمسل لنا إنما ليجي باب الغسل للمحرم باب الذي مغنى أكون وانكا ga wanda ya harama da aikin haji ko umara domin abin da ma'aikata ba da wilan zihin abin da zai saurin fado mutum kwakwalwa shine da yawa wasu kan ɗauka cewa mutum ya riga ya harama da aikin haji to ba shi babu yin wanka domin kamar yadda hadisi ya nuna Allah madaukakin sarki yana so ya ga mutum a cikin yanayi na an ganda kai duk kuɗinsa shi ga wata rana annabi alaihi salatu wassalam yake ga ya sahabbai cewa lokacin da aka yi aikin haji Allah madaukakin sarki ya ce wa mala'iku bayan ya sun zo min ja'u ja'u ni ibada ibadi shi'atan kubra bayan ya sun zo min kanka a cikin kule duk kura a cikin wannan yana nuna ma cewa shi ne alama da yanayi da ake so a ga wato mai aikin haji ya nuna yanayin da ko da shugaban kasa ne shi za ka ce a shiga iri ɗaya kada wani ya bambanta in dai ba rashin abin da za a yi amfani da shi na ihrami ba ana so kowa ya kafari to wace ka ɗauka kuma kwata-kwata ba a yin wanka ana yin wanka akwai malaman da suke ganin wato makruhi ne ne mutum kawai ya dauki haka kawai ya wanka amma gaba ɗaya malamai sun yi ijma'i akan wankan janaba da wankan biki wato haihuwa jinin haihuwa da kuma na yin jinin al'ada duka malamai kamar da ibn mundir yake faɗa gaba ɗaya sun haɗa kan cewa wannan ba saɓani a cikin littafin sa al-ijma yana da littafi al-ijma babu sabani cewa gaba daya in wannan wankan ya kama za a yi abin da ya sa ake ta tattauna wannan kaga amma magana a baya min mahduratul ihram cewa ba a shafa turare sannan ba za ka sa kayan da ka saba sawa gezuna ko millet ko wani abu da ya kama ko kuma shadda kayan da ka saba sawa ko yadi a gida to shi sa ya faɗo mutane cewa to tunda haka ne wasu suke ganin ai ba wanka ba domin yin wanka yana da yin abin da za a ci tare yi kamar da alhazai suke yi a daru tauri na ga an gama aikin hajji a can a zauna kawai a yi majalisa a take tare yi a shahira wata siyasa a matsin kuna yanzu a nan ba zai sa ba sai ya ji zai ka cirewa kullum ya sa wannan ke a zo a zauna a shahira na ina alajiwa na sai ai ya fada kwata shine kawai hirar a gefen harin kusa da Allah madaukakin sarki wani ai shekara biyu ke nan bai zo ba ya fada kwata wani tun da yanzu bai zo ba to wannan kuskure ne gaskiya yana ɗaya daga cikin abin da ake kawarwa cewa ba a buƙatarsa to ake bi irin halin da Allah ya ba da yalwa to a nan lokacin ku zama ɗaya za ka jero da wani babban mutum wanda a garin ku ne ganin zama aiki ne amma ka gai tare kuke tsawa biyu kai baka san shi waje bai san ka ba to shine zamu biya hadisan da suka zo a ƙarshe mali yaji al hadithu al 40 ba'da al mi'atayn hadisi na 140 daidai ana abdullahi bin hunayn an karbo daga abdullahi bin hunayn anna abdullahi bin abbas lallai abdullahi bin abbas wal miswar bin makraba da miswar dan makraba shi wannan abdullahi bin hunayn din bakurai ne kuma hakimi ne eh domin yana cikin an ce al-abbas bin abdul muttalib shine wanda ya yanta shi asali bawa ne zai yanta shi yana cikin manyan wato tabi'ai ya yi ruwaya daga abu ayyub al-ansari ya yi daga abdullahi da abbas ya yi daga abdullahi da umar ya yi daga sayyidina ali bin abi talib ya yi ruwaya daga mitwar bin makrama duk malaman sani sannan shi kuma waɗanda ya goyar a tabi'ai masu yawa ne ya koyar da tabi'ai masu yawa da waɗanda ke tabi'u tabi'ai na ba to abdullahi da abbas mun riga mun san waye shi a hadisin domin mun bi hadisanta da yawa wanda yake ba ko a ciki shine mitwar bin makrama shi ibn nawfal ibn uhay bin abd manaf bin abd zura bin kilab al-quraysh shi ma ba qurayshi an haife shi a makka bayan hijira da shekara biyu yana cikin sigarun sahaba eh sigarun sahaba waɗanda ke sahabai sahabai masu ƙananan shekaru tazararsa da abdullahi dan zubair abdullahi dan zubair aka fara haifa a madina ana yin hijira sai aka fara haifa tazararsa shekara biyu ne tazararsa da dama da annabi alaihi salatu wasalam ya bar duniya mutuwar din yana shekara takwas Abdullahi dan Zubairu yana shekara goma. Abdullahi ya Abbas yana shekara goma sha uku. Kan da Annabi Alaihi Salatu Wasallam ya bar duniya, duk kaga suna da ƙananan shekaru. Da kuma balaga ba. To shi ne wannan. Ya yi ruwaya daga Annabi Alaihi Salatu Wasallam daga Abdullahi da Abbas. da Abdurrahman dan Audin da Usman bin Affan da Sayyidina Ali da Sayyidina Umar da Sayyidina Abubakar da Abu Hurairah diye duk malaman sai sannan shi kuma mafi da yawa daga cikin tabi'ai sun yi ruwaya daga gare shi ya je maka a shekarar da aka yi fatahu makka sannan ya rasu a shekara ta sittin da hudu bayan hijira me da ni da rasuwarsa lokacin da yana cikin 'yan tawagar tawagar abdullahi bin zubair bayan suna masu ra'ayin cewa bai kamata wani wanda ba sahabi ne mulki sahabi alhali sahabi na da rai kuma wannan ra'ayin shi ya bi daidai ko kamar yadda shi ya kawo matsaltsalu abdullahi bin zubair yana gani a su sahabba annabi alaihi salatu wassalam suna raye wanda kuma bai zauna da annabi ba zai mulke su wannan yana da cikin matsalolin da aka samu to abdullahi dan zubair nisuwar yana cikin magoya bayan sa lokacin da ya ji ya tura sa hajjaji in za ku tuna na dan bada kanin labarai a wani karatu cewa ya tura ya yazid ya tura abdul malik bin marwan a ya tura karkashin abdul malik bin marwan ya tura hajjaji ya je rika harba makin jawa to shi mutuwar yana cikin waɗanda aka yi wa rauni domin da aka jeho wani makami da ya zabe shi a kumar saboda haka wani daga cikin masu kawo hikaye yana cewa zai da gana ciro kashi ta kumatin mutuwar ya yi kwana biyar ya mutu to ka shi ma sanadiyar wato shi ma zai ne ta gila-gila yana cikin waɗanda ya yi wa daɗi to wannan shi ne to ya rasa a shekara ta sittin da hudu bayan hijira sai abu ayyub din da aka kawo a ciki abu ayyub wal ansari da malaman mu da su ke ce mai farin gida shine wanda annabi alaihi salatu wassalam ko da fije mai farin gida wanda annabi ya tare a gidansa lokacin da aka yi hijira daga makka zuwa madina sunansa Khalid bin Zaid al-Ansari Khalid bin Zaid al-Ansari al-Najjari yana cikin asabiquna al-awwaluna ila al-Islam da shi aka yi bai ake da aka ba sannan kamar yadda muka faɗa annabi ya zauna a gidansa sannan annabi bai bar gidansa ba sai da annabi ya gina nasa gidan da masallaci an haɗa su abokantaka ne kawance tsakaninsa da wa mus'ab bin umay mus'ab bin umay da ake cewa dan gayin maka ko mahaifiyarsa tana kaunarsa kuma biloniyar amma ba musulma ba ce mus'ab bin umay ya kai matakin da wato saboda kaunar da mahaifiyarsa take in ta tashi makaya adan da ake rigar mace shi take wa rigarsa duk adan ta mun a da yawo wucewa ku ya yi duk an zai mai yan tuma ko complete to sai a gudu domin ya zo zaka ga naka kauyen shi kai duk za a sako riga doguwa tun daga kan maballin da na farko har kasa duk na gwani domin duba ruwan da cewa ya halatta ko bai halatta ba domin ba musulmi bane a lokacin to dai kuma dan gada ne duk abin da yake so mahaifiyarsa ne ba amma da ya musulunta sai ta samu fasfikin kuma cewa ko dai kamar musulunci ko duk wani tattalin arziki na subsidy sauki kai kai da shi yake wallahi umma ba zai yi ba gaskiya yana girmama ta haka sai ta janye subsidy din gaba ɗaya ta wanke haka mutane da umar ya yi hijira annabi ya koma madina ya bi sai da ya koma da ya koma madina annabi ya tura shi kai ya zama ambasada bayan an wato musulunci ya tafi musulunci ya je ya zama ambasada shine ambasada na farko a musulunci aka tura shi ya je rika karantar da mutane a madina suna makka saboda haka da yawan mutane sun musulunta a hannunsa abin da zai baka mamaki sanda aka zo yakin uhud yana cikin waɗanda aka yi shahada da aka yi ma a cikin mutum saba'in da aka yi ma shahada da aka zo kayan da za a yi kafanin da za a rufe shi kwarjan da lufafa babu saboda kawai musulunci ya yi da komai na ta tafiya ne shi ya zaɓi musulunci saboda haka da aka zo an mazu shahada aka rufe kafarsa sai kai ya bayyana annabi ya ce ku rufe inda ya samu sauran ku ɗauko ganye ku ɗora kawai haka aka rufe mutane kuma lokacin da kurutiyarsa mataki ne amma ya zaɓi musulunci a kan duk wani tattalin arziki da za a bashi a duniya to shi ne annabi ya haɗa su kawance da abu ayyub al-ansari ya je yakin badar da diyakokin da aka yi bayan badar ya je kwato duk buɗe-buɗen garuruwa da aka yi saboda haka diyakin da aka fito malamai suke cewa kamar da imamu zahabi yake in ka ji mutsa bai je yaki ba to lokacin an tura shi wani yaki amma in dai yana nan da shi ba a shekara ta hamsin da biyu bayan hijira shi abu ayyuba da ansari abuwan abu ayyuba da ansari aka yi masa wato a kustantiniya a wannan lokacin shekara ta hamsin da biyu ya bar duniya a yakin da aka yi a Constantinople aka binne shi a can kusa da Suriya wannan shine Abu Ayyub al-Ansari wanda abinda ba ke faɗa shine wanda muke faɗa gawar da tana ina ne fafaro ma ita ne tana wannan tsakankanin saboda kaga dukkan gawar ta a nan take ai ba zai hana Allah ya masa rahama ba shine wani ko ko idan ba ka abin kirki ko ka mutu a Madina oho domin kamar yadda Annabi ya faɗa in duje ne zo kowane gari zai shiga banda maka da Madina to me yake nunawa babu yan dujal a maka da Madina Annabi ya ce su za su fito su bi amma za su karanta mala'iku sun kewaye maka da Madina ba su tafi gaba amma an kai dan dujal ne to za ka fito gurin ka in mutum yace banda maka da sa Abu Jahil sai ka kenan su wani da bin mugira fitowa za su ne ta wakar su sabu dujal sai kalan ka yaki gaba to da haka rashin kirkin ka dan ka mutu a Madina ne ba ka da kirki ba abin da za a yi ma ba wani tsaron gwame da za a yi ma yan dauri ba suna tafiya aikin hajji da umara ba kuma su mutu a can ya dauri da kyau ne ai ko wanda baya zuwa islamiyya ya san lodi ba kyau ko yawwa ko wanda ke zuwa zaman kansu to wannan shine a dunkule Abdullahi bin Hunayn mun ji Abdullahi bin Abbas bin Zuwa bin Makrama me ya faru to ikhtalafa bil abwa sun yi sabani a wani guri da ake kira abwa ana wa wato hamzar fataha wani guri ne muayyan tsakanin Makka da Madina shine gurin da aka binne mahaifiyar Annabi alaihi salatu wasallam na Amina shine abwa wa dubbilat bil abwa ko aka binne ta abwa to sun yi sabani a wannan gurin fasa da ibnu abbas sai abdullahi da abbas ya ce yakilul muhrimu ra'su sai abdullahi da abbas tunda kaga sakonni ne abdullahi da abbas shekara ne ba mutuwar biyar ya ba shi shekara biyar a shekaru sai yake cewa mai aikin hajji zai wanke kai wa qala mutuwar shi kuma mutuwar yace a la yakilul muhrimu ra'su mai harama da aikin hajji ko umara ba zai wanke kansa ba haka zai ba kansa to wannan shine sabani mahallul khilaf din qala yake fa arsala li abdullahi bin hunayn yana gurin kowa ya ga kowa kuma sahabi wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza kuma aikin haji an sai annabi ne saboda haka yake fa arsala li ibn abbas ila abi ayyub al-ansari sai Abdullahi da Abbas ya aike ni gurin Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda yace ba wajadtu ya je yau tambaya tunda ni yanzu shi da kai ka ji yadda to ai akwai na gaba da mu muna da malaman mu to bar mu tambaye su fa wajadtu yaftasilu baina al-qarnayn yace ina zuwa sai na tadda Abu Ayyub al-Ansari wato an yi gashi an yi dace cewa muka same shi yana wanka tsakanin gwaba itace guda biyu itace ne da suke sawa a cikin bakin abin rijiya sai a ɗaure da wannan kwarkwaran in aka tsaye da shi mutum zai wanka zai sa babban riga ko wani mayafi da ya zo da shi in ya sa a gurin sai ta kare shi ya gama wankan sai shi ne ya saura eh itace ne amma bai kama da gwaba wanda kaga aka ɗora abu zai zauna to shine shine shine alqarnain ba na kaho ba yayi kama da kaho saboda ai kaho a haƙi to wannan kwarkwaro din wa huwa yasharu bi sauri ka gani yana kare kansa da ni tufafi fa sallamtu alaihi ina zuwa sai ne sallama wanka yake amma sai ne sallama mun yi wannan magana a baya cewa mutum yana wanka ko alwala mutukar ba ba haya yake ko bayan gida ba ya halatta ayi masa sallama kuma ya halatta ya amsa idan kana wayan abubuwan guda biyu ne ba a amsa mun yi wannan magana a baya to ga abu dalili yanzu ma za ku ji karara daga bakin sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam amma da wasu a gidan da za su amsa ba shi kenan sai ka kyale amma ana ta sallama ba kowa a gidan sai kai ya halatta amsa faƙara man haza yana ban da ajin sai yace waye nan amma ba shi yake ba da kofa ka shiga da waya ka shiga da ba wannan baki aljanu za ka tattaro kanka bai haka ake nufi ba wannan larurar ya halatta ai fa kun ji sai ce ana abdullahi bin hunayn karatun mu na huzaifa bin yaman ko cewa dama annabi ya kira an ce waye ka faɗi sunanka inda dama ba ka faɗa har da igiya dan a gane ni ne injiniya wani sunan da aka tanka da shi ka faɗa kar mu je rika ni annabi yace ana ana ana ana ya kira wani zari ya ce ana ana yace ana ana ni ni kaiwa saboda haka fa kulti ana abdullahi bin hunay nake ni ne abdullahi dan hunay arsalani ilayka abdullahi bin abbas abdullahi dan abbas ne ya aiko ni gurinka yas'aluka yana tambayarka cewa kaifa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasilu ra'sahu wa huwa muhrim ya ya annabi kira da abin Allah tabbata a gare shi yake wanki kan da lokacin da ya harama da aikin haji to an yi da shi kuma yanzu an kai fa wada abu ayyub yadahu ala thawbi abu ayyub al-ansari sai doro hannunsa akan wannan tibabin da ya sa ya kare sai ya dan danno shi haka yadda zai iya lekowa a iya gano kansa kawai fada da awu sai dukiyo da kan hatta badari ra'atu yake mai ruwayar Abdullahi bin Hulayni yake a sai da ya bayyana mun kansa na gani ya danne mayabun ko tibabin da ya sa har sai da kai da ya fito gaba ɗaya na gani sun magana cikin insani sai ce wani daban ya tubu a nan ba akwai wanda yake a gefe yana faro man ruwa haka sai ce wanda yake zubo man ruwa usbu zubo ruwan nan fa tabba ala ra'si sai rika zubo man aka thumma haraka ra'sa sannan sai girgiza kansa tunda su suna da gashi biya gani da kuma hannun sa ya za hannun sa ya girgiza shi ya girgiza gashi dama mai dalilin da ya sa ɗaya daga cikin dalilan shi ne ai kaga an hana ne harama da aikin hajji tsira bari ya tsira gaji ya tsire ko ko kashe farfata a kabe ba ya daba sirin ta yi yawa wanda hadisin yawan da kuma mun biya a baya shi saboda haka ya ce bala bihi ma wa adbara ya kai hannunsa gaba da baya ya wato ya so sakar gaba da baya so da ɗaya daga cikin abin da ya zace cewa ba a taba gaji ya zaura kar ya fito ba a cire gaji duk wanda ya cire gaji bidiya ta kama yawa ya cire farce bidiya ta kama to shi za ake takarar san wajen wannan abubuwa tun magana sannan yake haka za ra'ayi sallallahu alaihi wasallam ya faru yace yadda kaga nayi din nan haka naga annabi yana yi ba amsa ta fita ba amsa ta fita to me ba وفي رواية أو رواية قال المسور بن عباس مسور يكي عبد الله بن عباس لا أماريك أبدا yace daga yau ba zan ƙara ai la ujaji duka ba zan ƙara mutu da kai ba shi sa ba da yake cewa wanda yake mutu yau mutu da wanda Allah ya ba wa zari to bai samu karatu da yawa shi wannan da ake magana mutuwar da yake faɗa wannan ta aka yi wato ko kuma ba mutuwar ba dan gida Abdurrahman bin Auf Abu Salama Abu Salama ibn Abdurrahman bin Auf yana ɗaya daga cikin dalilin da yasa aka ce tabi'i ne bai samu kansa cikin fuqaha saba ba saboda yana yawan jayayya da Abdullahi da Abbas shi za ya zanto ilimin Abdullahi da Abbas bai samu da yawa ba shi kuma idan mutum ya gane jayayya kake zai kyale ka kawai sai kyale ka da ra'ayinka amma so kake ka fahimta to sai ku tattauna ko yayi ma bayani to Abdullahi na ban in ya tawo da ra'ayi sai ra'ayi sai ba shiru domin shi ba neman sani yake ba shi kuma ka'ida ilimi in kana so ka karu to ka zo da maslaha ta tattaunawa ko tambaya ko tambaya ko jiya muna da da sai daga cikin malamai na za mu raka shi wani guri abin da muke faɗa kenan ana tattauna yadda yana lecturer ne yace akwai wani yaro da yana nan yanzu yana ta wajen digai yace saboda abubuwa ya dauko a matsala ta zai rubuta project akan wani abu sai imanin yace masa wannan abin da zaka yi rubutu a kansa ba ki da muhalli ba ki da aya ko hadisi gwara ka nemi wani abu kawai ba sai yake ba ai kaza haka wannan kuskure sosai ma da yake sosai sai na dan matsa shi eh matsalar abin da ya shafi yan uban da yawa za ka je a tafsirin hausa ana cewa ai yan uban ki an samu ki ne a zuwa yusuf mun a zuwa yusuf da muka zo mun yi wannan bayanin ba aya ba hadisi da yake nuna ba anan aka samu yan uban sai yake masa wannan ko tafsirin da shari babu ce gwara ka nemi wani abin kai yace wallahi da ya fara taba je ga ai wannan rigimar da yake yake ba littafi da ya taba saukewa tun da yi ko ahalari bai sauke ba amma ake ta wannan tattauna da ko littafi ɗaya baka taba saukewa ba kuma ka rika ja me na ja ai ko za an ka yi ballan da na amshakin malami irin wannan ka ɗaya ba wa kanka ruwan daba kanka to irin wannan ne idan imamu shafi'i ku duba da imamu shafi'i kun ga yan kwanakin da ya haddace muwatta amma cewa yake idan na zo kullum buri na idan muna tattaunawa da wani Allah ya bayyana da gaskiya a harshensa na karba ba wai ni na kada shi ba kullum haka yake bana wannan shine ilimi amma idan burin ka kullum ku tattauna da wani ka kure shi ka rika yada cewa ai na baki kashi wannan ba ilimi bane kamar yadda yake yi media ce za ku rika gani aiki kenan kawai ka yi karatu dan ka kura wani wannan kuskure ne ana karatu ne dan Allah kuma idan kai dan Allah din shine Allah zai taimake ka duk kankantar hujjojinka to sai Allah ya ba su karfi mutum duk yawan karatun wancan za a kai rashin gaskiya yake sai Allah ya sa gaskiya ta dasa ƙarya haka ake yi amma ka rika yi kawai dan kai mutu wannan ba daidai bane to ɗaya da ce abin da ya bawa Abu Talama Ibn Abdurrahman bin Auf matsala kenan aka ce bai samu kansa cikin manyan fuqaha ustaba a Madina ba domin ilimin ya samu karancin sa ya rika jariya da Ibn Abbas sai shi kuma ya kyale shi da jariyarsa wanda ba daidai ba ne wani ma abin ya taba ji wani malamin ya faɗa amma kawai sai ya jewo ma wajen ya gwada ka sani ko baka sani ba a gane kana da nauyi ko ba ko baka da shi wannan kuskure ne kuskure ne in dai ana yin tambaya ne dan sani dan neman sani kawai shi sa malamin ya fahimci wannan to kai kuma in ya fahimta sai ya kurza ka kai ba ko dai ba ka amsar da zaka ji mai nauyi ce ko kuma ima tambayar da kai ma zaka kasa amsawa sai baka haka saboda haka ko da yaushe idan mutum yana so ya sani an tambayi Abdullahi Abbas sai ya kai ka tara ilimi yace bi lisanin sa'uli wa qalbin aquli da hanke mai iya tambaya Abdullahi da Abbas tun dai bai bai gane abu zai tambaye ka kuma ba dan kura ba zai ce me kaza da kwakwalwa ne rikewa duk abin da ya tambaya a kai kuma zai rike wannan shi yake sa a tara ilimi tambaya mai ma'ana da kuma amfani da tambaya a ajiye ta a kwakwalwa amma idan da wata wani ba kai ilimin gaba baya albarka baya albarka to kaga yace daga yau la umani ka abadan ba zan ƙara mutu da kai ba har abada sai zo alkarnan al'amudani ladani tushaddu fihi mal khashaba yace alqazab din nan sune wasu itatuwa guda biyu wanda ake daura su a cikin wani katako allati tu'allaqu alaiha albaqra wanda ake makala mata albaqra shine korkoro din nan na gefen rijiya na bakin rijiya me za mu koya karkashin hadisi ma yuqadu min alhadith ko fiqhu alhadith na biyu jawazu tanazuri fi masail ko fi masail al-ijtihad ya halatta a munazara kun ji abin da aka kira shi ba mutu ba munazara a tattauna akan matsaloli na ijtihad ya halatta wani khilafu fiha da matsalolin da aka yi sabani a kai na biyu al-rujuu ila ahli al-ilm duk abin da baka sani ba to a koma gurin ma abota ilimi a tambayo su na uku kabuli khabar al-wali bil masail al-shar'iyya ya halatta a karɓi labarin mutum ɗaya a matsaloli na shari'a ai ka ga labarin mutum ɗaya ne yanzu abdullahi bin hurairah ya je shi kadai ya zo kawo labarin kuma aka karba sanan na hudu aqdu sahabi an sahabi bi wasitati tabi'i wane mutum sahabi ya karɓi ruwaya daga sahabi dan uwansa ta hanyar tabi'i shi ma wannan ilimi ne mai zaman kansa ko fa'ida ce mai muhimmanci kai na biyar arruju ila nusus inda al-ikhtilaf idan aka yi sabani to a koma wa nasi domin suna cewa lati hada ma'an nan inda yana ya zo to ba a yi ta haji na shida jarku al-istihadati wal ara inda wujudin nas a kyale ijtihadi da ra'ayoyi mutukar an samu nasi na bakwai a tasattiru inda al-gusli duk lokacin da za a yi wanka to a rufe gurin abin da ake yi din nan swimming pool a zo kowa ya tafir a shiga wannan haramun haramun ɗabi'ar yahuda ce da wato arnan yamma ba ɗabi'ar musulmi ba sannan na takwas jawazu al-isti'ana bi ghairihi inda tadawwur ya halatta ka nemi agajin wani yayin da zaka yi wanka ka manta wani abu da kace da Allah a miko ma amma ba buɗewa zaka yi shigo ba sai a miko ka karba ya halatta wani zai shiga ya riga ya manta a sabulu ko tawo sai ce a miko wanda ya karba ta inda ba za a ganci ba na tara jawazul kalami halu tadawwur ya halatta mutum yayi magana in yana wanka ya halatta na goma jawazul salami ala mutadayyi ya halatta ayyuwa mai wanka sallama fil wudu yayin da yake alwala ko lugutin da wanka lil haja dan bukata akwai bukatar haka sai ayi na sha daya jawazu tahrikil yadi ala rafi ya halatta a motsa hannu a gashi su wannan kusan za mu iya cewa ya shafi su ne su da suna da gashi da yawa har tattaunawa aka aka tambayi imam malik shin shi imam malik a gurinsa idan mutum ya harawa da aikin haji bai halatta mutum ya yi ninkaya a cikin ruwa ba ya yi ninkaya a ruwa ya shiga cikin ruwan amma daga cikin dalilan da wani dalili mai ban mamaki yake cewa saboda in mutum ya nufi a ruwa shi za wani malamin mu da kabaji yake cewa kar ka ga ra'ayin imam malik a guri kaza ka ce wannan ai ba dalili yake ne ba karanta a kai ba yace ya kamata ka fara yin bincike da aka binciko ra'ayin imam malik akan wannan kai da ka kalle shi aka ce ka to bai dalili bayan an ce wato ya halatta ai wanka sai imam malik ya ce domin idan kai ne kaya a ruwa idan da kwarkwata ko wani kwaro a kanka zai mutu kuma an hana ka kashe kwaro kaga wani fiki wanda kai kwalla ba da hankalin ka baya gurin yace kuma an kan hana ka kashe kwaro yace in kai ne kaya zai iya mutuwa saboda haka ka gan kai wannan bidiya za ta kama ka kiza wani mutum sannan idan mutum yana yin hakan sai gashin ya faɗo ba tare da niyya ba kaɗan malamai suka ce ba kuma ya zo ya cire shi da niyya shi ne wannan bai halatta ba amma ba niyya dan gashi ya faɗo ko ya kare kowa da irin yanayin gashinsa a ɗan sati ɗayan nan da za a yi ko kwana kaza a wannan lokacin za a ga wani yana da saurin fitowar gashi sai ya fito ya fara kakkarewa in dai ba kai ka cire shi ba ba komai amma kai ta taɓa shi ya cire to za ka yi fidiya malai yake annal insani na sha biyu idza kana indahu ilmun fi amri shi mutum idan ya kasance yana da ilimin wani al'amari wa shakka fi da yake kokonto fala ba ta an yarda ila gaini mimman indahu ilmu ba ne yake ya koma zuwa ga wani ma'abucin ilimin da ya san ya fi shi sanin abu litta'akkul dan me ya zama karfi akan abu نجا في أكو جواب اقتتال المحرم تغذيبا وتبريدا وتلفها أو عن جنابته يا لتا متين wanka kawai dan yana jin zafi ya lata zafi yake shi yana jin da shi gaiwa da ruwansa sai dai shi yayi wajen wankan ya lata dan tsafta ko ko zafi da yake ji ya lata na janaba ko wannan ijma'an za a yi na sha hudu annal gusula la budda fihi min dalki sha'ri ras babu makawa in an zo wanka sai an tuda gashin kai da idal ma ila usul sha'r dan ruwa ya rasa tushen kan kasan ko shakawa mu zama wankan jaraba ai sai ka tuki da kan to zo da haka tunda ba da niyya wanka shi ya fado ba komai mali ce na karki oke na sha biyar وفيه إكرام للفاضل بفضله anan akwai wato tabbatarwa ga wanda aka fi falala da ya tabbatarwa mai falala a kanka kaga misra ne makaraba ya tabbatar cewa zulada abbas ya fi shi falala yake kuma la umari gaba da abadan da yau ba zan ƙara jariya da kai ba na ƙarshe insafu sahaba ba'dhum ba'dan yadda sahabbai suke yi wa junansu adal لأن ذلك هم الوصول للحق لا المراء ولا الجدال ثم أبن تتابعين كنيما أتامون يغسيا با mutu ba kawai abin da suke so gaskiya da ya gaskiyar abu wannan shi ne sai ma da yake babi na gaba babu fasil hajji ila umra babin da yake magana akan warware aikin hajji mutum ya kullo aikin hajji to yanzu ya warware yake koma umara shi ne ba da yake cewa ya kamata ba da yake cewa gairi da wani haka domin ba iya wannan za a yi magana a babu ba hadisi goma sha ɗaya kawo kuma kowanne zaman kansa wanda zai kashi magana akan warware umara zuwa aikin hajji ba su ko biyu ba ko uku ko hudu sauran duk wani abu suke magana a kai kaga ya kamata ya ce wa gairi da waninsa domin ba iya wannan za a yi magana ba kawai ne zuwa ana cikin biya hadisi ne ga ba shi da alaƙa da ni babu shi kuma faski ana nufin canza niyya daga hajji zuwa umara dan mutum ya koma da yayi ne ga matu'i idan zo yayi umara daga baya zo yayi aikin hajji wannan shine kuma da yake al-hadith al-hadi wal arba'una ba'da al-mi'atayn hadisi na 241 an Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu ma qala an karbo daga Jabir bin Abdullah Allah ya kara musu yadda yake ahalla an-nabi sallallahu alaihi wa sallam manzo tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kulla niyya wa ashabu kulla niyya kuma shine al-ihlal shine rafu sauti bi talbiya mutum ya daga murya wajen cewa labbaik Allahumma labbaik sun daga murya wajen fadin wannan shi da sahabban ta bil haji aikin haji walaysa ma ahadin minhum hadiyun ko hadiyun duk ba ɗaya daga cikin su da yake da hadaya dabbar da za a yanka ba wanda ya koro ta garan nabi sallallahu alaihi wa sallam in ba Allah tsira da abin da Allah ya tabbata gare shi ba wadal hada da dalha sai daga cikin al-asharatul mubashshiruna bil janna wa qadima ali bin min al-yaman lokacin an aika ali da shi da Abu Musa al-Ashari an tura shi Yaman din da ku tuna saboda haka sai ga ali ya dawo ya dawo daga Yaman fa qala bihi da yazo gurin da zai kulla niyya sai ce ahalantu bima ahalla bihi annabi sallallahu alaihi wasallam ni ma na kulla niyya da irin niyyar da annabi ya kulla niyya da ita na kulla niyya da irin niyyar da annabi ya kulla niyya da ita anan ne yake cewa ya halatta ka kulla niyya da irin niyyar ne liman ko da baka san wata iri ba amma ba a sallah ba an fahimta da kyau ku ko ka lokacin da liman yana sallah suka ce ka kulla niyya da irin niyyar da liman ya kulla idan kai sallah isha za ka yi magariba za ka yi kuma isha yake fa amma aikin hajji suka ce ya halatta to sai ce fakale ya ce fa amara nabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu sai annabi ya umarci sahabbansa an yaji aluha umra cewa su maida wannan aikin hajjin nasu ya koma umara shine fasike a warware su maida wannan aikin hajjin ya koma umara fa ya dubu sannan su yi ne tawafin su sun ma ya tsiru sannan zai su je ko yi katsiru sannan su je su yi ne sai dai lokot da rage gashi saboda idan kai skin ai bai saura kwana uku hudu ba kuma a tafi aikin haji shi sa idan kai kowa da yanayin fitowa gashin ka a kwana hudu gashi ka zai fito shi sa suke cewa hatta in tabannin da ake bukata ga wanda zai sake umara ana bukata a samu kwana goma kwana goma ko wani ma gashin ka bai fito ba suna ganin alal akalli gashi ya kuma fitowa kafin ka kuma wata umara eh domin zai iya yiwa yanzu mutum ya zo bayan ya tafi ya yi umara ya je koma garin su bayan sati daya ya kuma dawo bayan kwana goma ya kuma dawo ya kuma wata umara ita ba ta da iyaka ba ta da iyaka ya koma garin su ya kuma dawo ya kuma umara sai dai ne to sai ce wai illu da nan su warware ihramin dama abin da mai umara zai yi abubuwa uku ne ko ya je kulla niyya alikaci yana zuwa bayan ya kulla niyya zai tafi ne dawafi da yayi dawafin da zai tafi ya sa'i yana sa'i ya aski ya gama umara in ba cinkoso minti arba'in da biyar minti talatin da biyar ya ishe ka inda cinkoso awa ɗaya awa ɗaya da rabi ka gama shi kenan sai a yaji su sai ma da yake illa man kana ma'aula hadi ko hadi sai wanda a tare da shi akwai dabbar hadaya fatalu sai sabai suka ce nan zan ilani nan ko muna biya halatta ko a yi mata bamma ita min din ko a yi mata kasara biya halatta a luga mu ma za mu tafi ne zuwa mina nan zan ilani nan wa takaru ahadina yakuru ya rasulullahi yanzu ma tafi mina alhali al'aurar ɗaya daga cikin mu tana ɗigar da maniyyi ba malamai ke ce wannan kinaya me yasa saboda idan mutum yayi da hannu na umara ai kun ga ya halatta ya koma inda iyalin sa yazo ya sadu da iyalin sa ba ko ya wuce abin da ke nufi bayan an yi wannan bai kuka kwanaki ba yan kaɗan domin uku ga watan zulhijja ko hudu ga watan ranar lahadi ga watan zulhijja annabi alaihi salatu wasallam ya shigo eh hudu ga wata kaga lahadi litinin talata laraba alhamis juma'a domin ranar juma'a aikin hajjin da annabi ya ranar juma'a aka yi arfa shi sa za ga a yanzu ma za a yi arfa ran juma'a za ga alhazan musamman na najeriya ban san wata kasar ba za ga ana roshin me yasa saboda annabi ita yi arfa ba arfa ranar juma'a ita yi daya daya kilo fito da haka wata ruwaya ta dai nan tani ilaminan wa zakaru ahadina yaqturu maniyan saboda basu jima abin da ake nufi basu jima da baro iyalin su ba na saduwa kuma yanzu a ce za a tafi kwanan mina dubiyan kwana uku ko hudu ba a iya fara kwana amina kinaya ba wai ana nufin suna tafi al'aurar su na fitar da bani ba haka ake nufi wannan abin suke tunowa mutum kamar bai fi sati ɗaya daga fitowa daga amarci ba kuma kwana uku hudu ba kuma mu tafi zaman kwaurantaka kawai kowa ya kwanta shi kadai wani abin suke faɗa babale da zalikan nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya samu labarin abin da sahabbai ke faɗa cewa yanzu za mu je mu bara kwanan mina alhali ba mu jina jima da baro iyalin mu ba nan da kwana hudu domin uku ga wata kawai da muka faɗa ko hudu ga wata annabi alaihi salatu wasallam ne kawo fa qala sai annabi ya ce law istaqbaltu min amri mastadbartu da za a dawo min da bayan da dawo gaba in ji annabi alaihi salatu wasallam ma a hadisi yace ni ba da ban koro dabba ba yana so ba ka hakuri cewa kamar tuyin da nake ku yi bai yana da alkhairi domin suna ganin ya annabi bai yi kamar tuyi ba mu zabi domin shi bai ba an faɗa a wannan hadisin cewa su biyu ne kadai masu ne dabba to sai annabi ya ce ni ma da za a dawo min da baya ta dawo gaba yanzu yace ni ma ma a ne da ban koro dabba ba shi mai malamai suke cewa annabi ai ya hana faɗar lau ina ba to me za a faɗa nan malai sun ba da amsoshi amma da zan iya tunawa ko da zan iya tuna amsoshi guda biyu na farko suka ce idan har abun wato ya shafi lahira abun nan ya shafi lahira to ba komai an bai da kyau ko aiki ne na lahira kake cewa in Allah ya yi ma kaza a gaba kaza za ka yi na ma yi ma kaza a gaba wannan ta ce ba komai ko kuma kamar misali mutum ne ya zo masallaci yana zuwa da shekara kawai da man tahiya aiki shine na lahira sai ce ina ma ban sai amsa waya ba da na samu sallar nan duka kun ga ai ina ma ce ko to amma wannan ya halatta irin wannan ya halatta amma da zai zo masallaci bai zo da wuri ba ko kuma yana cikin masallacin nan sai aka kira shi ya tafi masa waya kafin ya dawo har aka yi sallah kuma aka samu wani ya raba wa mutane kuɗi sai ya ce ina ma to wannan ce ba kyau domin ta duniya ce ta duniya ita ce ba kyau amma ta lahira akan yayi nufin wani abu na lahira ya halatta ya faɗa ina ma ban amsa wayannan ba da ni za a raba kudin nan banda wannan amma ina ma ban fita ban tsaya amsa waya ba da na samu sallah duka yayi na'am to sai ma da yake walaula anna ma'iyya al-hadiya annabi ya kuma fara yake ba dan ni ba a tare da ni akwai hadaya ba la ahlaltu ni ba da na tube kaya na abun nabi da na yi kuma ra'ayi ta kadai sannan daga baya in zo dauki harama da aikin haji ana haka wa hadat aisha yana da aisha al'ada ta fado mata ita kuma na da aisha malaman tarihi sun ce ta fara al'ada ne an tafi aikin haji ranar asabar uku ga watan zulhijja bayan hijira a uku ga watan zulhijja kai an gane ko eh a wani guri da ake kiransa sari a wata a cikin umdatul akama tan a kitabul haiz biya a gurin da ake kiransa sarif wanda a yanzu ka je za ga gurin ana kiransa nawariya eh nawariya in ka tambaya za ka ga kilomita tsakaninsa da makka da gurin sarif din sun ce kilomita ne daga sha uku zuwa sha biyar daga makka zuwa nawariya kuma ana aka binne maimuna bintul haris matar annabi alaihi salatu wassalam domin annan annabi ya tare da ita lokacin da ya aure ta in ka karanta sira a da annabi ya tare da ita sai ta yi wasiya da ba ta da lafiya take in ta rasu abin ne ta nan inda annabi ya tare da ita har yanzu ka je kai tambaya za a nuna ma to kun ga wannan kilomita ta shi za a ce lokacin da aka ɗauko makaranta ana ta sauri ga nisan guri kilomita goma sha uku Allah na ba ya gaya wa mutane yake ga inda ta yi wasiya ta ce da Allah abin ne ta nan ana ta sauri an sha wahala saboda ana ta tafiya har yana cewa ku daina jijjiga ta saboda saurin da ake wannan tafiya yana ku daina jijjiga ta tana bonsin akan abin nan to ana aka binne maimunatu binti al-hari radiyallahu anha to sai yake nana ya ga yi al'ada al'ada ta ta fara anan fa nasakatil madina fa nasakatil manasik kullaha ko manasika fa nasakatil manasika kullaha sai dai ayyukan aikin haji gaba daya duk da al'ada ta zo gaira annaha lam taduf lam taduf al baita sai dai ba ta yi dawabi a aikin Allah domin kun san dawabi kamar sallah ba a yi ta sai da alwala bambancin su kawai a dawabi ana magana kana dawabi za a kira ka a waya ka hausa da Allah yi ka gama hirar ka ba ka mai da ita biyu ka dora shine bambancin su kawai a sallah ba a magana amma a dawa biya na yi a aidawa ba wai tatin mutum zai tafiya yi ba ma tatin za a yi ba an ga kana tafiya a dawa biyu kana dawa biyu kana tatin Allah ba zai samu albarka ba ma a tatin an fahimta da kyau ko kana me yake kiransa mining kana ta mining a haramun za ka yi mining an gane ko to saboda haka wannan shi ne amma abin da ya kama wanda ya ji wanda ya je wa za abin da ya kai jiki yake don hana ka ga mutum ya je ya fige da ko da abokin ka ku to za ka kowa addu'a yake in dai ba mutum majiriji ji wani wanda ya san me yake ya je aikin haji shi sa wasu ba sa san abokai ba amma ba dai bane ka tafi da aboki amma wanda ya san me yake duk abokin da zai je ya fige da kun yi hira a nan kuma can babu jini haba mu yi hira a nan ku koma kuma hotel ba ku kuma ai aka tun ana tafiya a harami to kace ba ka wance kowa ibada karatun qur'ani dawafi talla kawai wannan za a yi in kaga an fara ka wance to dawo wa gida za ku shine kawai wannan shine abin da ya fi daidai to saboda haka gaba ɗaya ta yi domin kaga mai dawa mai al'ada ai ba ta mai sallah to ba za ta dawa bi ba domin dawa bi ma um um kabiya ce da sallah kala ta ce ya rasulullah ya ma ikin Allah falan ba ni eh falamma daurat har an zo na ana ku a an yi tsallake to yayin da kai tsarki ni a dawo ba haka yake ba sai ta ce ne dafar din bai tafi sai dai dawafi wato a dakin Ka'aba lokacin da ta yi tsarki to sai ta je ta raba wannan dawafin da bace ba sai ne eh to kala biya to na ya tsallake yana wa gaskiya sai take ya ma'aikin Allah tantali kuna bi hajjatin wa umra ka san mu tace shi ke ne yanzu ku za ku koma gida da lada biyu kun yi aikin hajji kun yi umara duk abin da kake ba take tana gani ina ga ma wallahi ka dinka ya ji zaki amma ka yi kyau ka kuma dinkawa ta rike bar wani abu ya tazo za ta ga ma ka dinka kaza za ka ga tana murna wannan lokacin wallahi ta ajiye ba kyale ka kai ba a kyale kawai kyale tara ka take ba kawai ji wani tara ka take saboda haka nan da nan sai kiji ya motsa kace ku yanzu za ku dawo gida da ladabi ai ladan aikin haji da umara wa an dani ko bi haji ni kuma kenan zan koma da ladan aikin haji kadai in kana karanta sahabbai maza da mata za musamman matan za ka gane ɗabi'un mace annabawa ba su kyale su ba babar abdurrahman bin abi bakr sai annabi ya umarci abdurrahman dan abi bakr an ya kuru jama'a haida tan'im yace to dauki saka kai da tan'im akwai abin da mace ta yi rigima ai wannan yace ko ba da take yi bin da ake haka ba ku ne kawai ka ce to in dai da dama yi mata saboda wannan abun ita wato shi ne cinye wanda kuma shi ne nuna ka ɗauke ta da kima da matsayi wani lokacin da aka shigo ka yi mata batun dama ka shigo ta ce ita da baka za ka yi kawai karka damu in za ka yi yayi ne ai shi ne na siyan za ka iya dama in ba za ka iya ba shi kenan amma masu iya wannan zuwan gaya ba sun fice riban baki ka fahimta ko yawa hakuri za ka yi kariya din ne ba komai ne ake cewa ba za iya ba wani gurin ana cijewa kam amma ba ko ina ba ka shigo yanzu da musamman wanda take akwai fa'ida kamar da ya buru man take faɗa cewa ya shigo ta shigo tana da juna biyu ka shigo da lemu fanta zai je ina ma coca cola kai sai ka koma ka fiyo me abin damuwa nan na eh mana kai ma kana da wuri ne gaji kyaleji ya dora ba ci gaba to dai ce tanim kuma mun faɗa tanim yana cikin gurin da ke hindu ba harami bane tanim wajen harami ne kuma da za a dauko wani sabon haram sai aka baka dama cewa a je a dauko harama daga tan'im ana kiransa masjidu aisha yanzu shine mafi kusanci da guraren da suke kaga hudaybiya ma ai hindin irin wannan guraren to duba to wanda ya fi kusa shine ne tan'im sai annabi yace ya kama sai na abubakar abdurrahman bin abubakar dan uwan aisha ya je da ita nan ta ƙara kulloniya su dawo kun ga hikima sai annabi ya aika ta da muharraminta ta ƙara kulloniya ba dai umara ba ce ta kulloniya to anan ne sai wasu suke ta ganin cewa mutum ya je umara shi ba bari ya kuma zuwa ya gaba kuma kulloniya daga masjidu aisha kai ma al'ada kake yi shi ne malamai suke ta dabe cewa ai an ba wa mai al'ada har a yanzu idan mai al'ada kuka tafi da wata al'ada ta kama ta har yanzu an ba ta wannan damar ta yi komai amma in ta gama al'ada ta je ta ka kai ta ta ta kuma kulloniya ta zo ta yi dawa amma magana cewa duk da wasu suna bada kofa magana cewa ba za a maimaita umara guda biyu a tabiya ɗaya ba tana da ƙarfi ai addu'a za ta roki Allah Allah ya baka kuɗi kai ta zuwa Shi ne abin da ake so ya ba kuɗi kai ta zuwa ka kauce wa ma sabani kwata kwata wannan ana da sabani a kansa magana cewa ka zo ka dawo kuma ba sabani to ba sai kai mara sabanin ba to wannan shi ne ma da yake ba a jamarar sai dai umarar da ba da alhaji bayan ta yi aikin haji ala huta ba ke a ɗaya ku na da aisha ta taho da aikin hajji da umara su ma kuma za su koma da aikin hajji da umara sai a rufe baki an nuna mu lokaci tun da ya yi abubuwan da muka fara daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah mara hukun sarki ya yafe mana muna da kwalla da sunayen ta kyawawa da tsofin sa madaukaka Allah ya biya wa kowa bukatun sa na alkhairi bari mu ga wannan tambayar Assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya kara lafiya amin mutum ne yana ba haya kuma yana da sabi da wayarsa ko tura sako da waya shine maganar da muka yi baya cikin adab ba magana bace ba haramun ne ba amma dai baya cikin ladaban kaji to a cikin kaji ba haya ko ba wani ka bada hankalin ke koma iya wannan abun kawai wani ya ce wa ai ya fi jin daɗin littafi ba ne yana ba haya haka yake eh ai shi ne littafin wai ya fi jin daɗi kaga za a daɗe a wannan shi ke in ban ɗaki ke ne a gidan to du mai son ya bi an shiga uku ke shi riga kuɗin sa a wannan ke to wannan an rubuto ta da fensir kuma mai yawa wannan kaga kamar karatun da muke yi ne a wajen wata jinin da ba akan mafarki yake magana kuma muna cikin babin ba mu gama ba in dai namiji ne ina ba ki shawara zan ajiye wannan tambayar in sa ta a littafin mu na allu'ulu wal marjan ya saurari karatun mu na ranar talata tunda mun yi bayani akan mafarki satin nan ma kuma shi za mu kuma karkarewa akan hadisan mafarki wanda annabi ya yi fassara da kansa ina ga zai kuma rubutun da yawa mafarkin za a fassara ai maganar da nake kenan so yake ni zan fassara mun mafarkin ya yadda da ni bayan mun kawo condition ya bari sati mai zuwa zan kawo wasu abubuwa guda bakwai ko biyar ko uku da ake so wanda zai fassara ma mafarki ya zamto yana da su ya gani cewa ina da su tukunna kafin in fassara ba in ba haka ban na fassara ba ta abin da na fassaro ta hauji wallahi saboda haka yi hakuri duk da haka ratin nan mai zuwa za mu faɗo ya na abubuwa da malamin suke kawowa cewa yana da kyau wanda zai yi fasara mafarkiyar su ya san kaza yana da kaza yana da kaza wasu fadiki su su sai ka gani ina da zan aje ta kaza in sha Allah da Allah yanzu da mun je inda da zaba suke zan sa ta a cikin lulu wal marjan kan malamin ta inda karzo ya ga ina da kwalifis din da zai fasara ba amma ban da su ya zuba kan zagiri wallahi ka ballo na ruwa ana zo na kalau na haka ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawf shi da abin da nake faɗa amma kaga abin da aka faɗa a shari'a ba a shari'a annabi ne ba a shari'ar su cewa aka yi kaza kai tasbihi ko zikiri ko salatin annabi hankalin ke zanto yana hararo ne kake faɗa zai yi kai zai yi an shi ne tambaye ta ne zai yi mutum yanzu yana kirifto kuma yana su bayan Allah ya mabi amfi misali ya zanto ya cika wannan ka'idar shi ne tambayar kawai zai yi da wahala kai ma ka ce da wahala alaikum salam yawa me amsar mu cewa shin hadisi yana na cikin aya ko ba ku shigo ba idan yana yi me dalili kuma me misali na yana yana to banda rigewa irin taka tun da bai magana ba ka kyale shi bala mala adamu eh ba ku bincika ba ke ba shi ke wa alaikum salam me bambancin tafiya maka ai a nan gida kuma ya san can ta maka sunanta hadaya wanda yi a bambancin su ai ka san annabi alaihi salatu wasallam hadisi ummu salama ne hadisi ne na muslim wanda ake debate akan sa ko zaka da ba a yi jin social media kazo amma mu a shekarun baya wajejen 2000 haka cutar da wani abu kafin rediyon miliya ta yadu a lokacin sai dai a baka takarda ɗaliban ilimi a baku takardu a ce ku je ku karanta matsalolin ku ji mai malamai suka ce ba rigima ba wannan hayaniyar babu ko a baka rafarin haka malamai suke mana a wannan lokacin Allah sai dai a baka rafarin a ce ku je ku karanta ku zo ku tattauna cewa to kun ji abin da malamai suka ce malikiya sun ce kaza sannan ga hadisin muslim shikenan lafiya lau saboda lokacin maybe ɗalibai ba neman suna suke ba saboda haka hadisi ne annabi alaihi salatu wasallam ya magana akai cewa mutum zai yi layya wala ya akhudanna sha'rahu kada ya rike gashin sa ko farcen sa wannan hadisin shine yazo ake ta debate akan sa hadisin nan sama da shekaru ana ji aiki amma da social media da zo sai zama issue hadisi ne in baka yarda da shi ba shikenan kuma idan ka tsire farce kai aski ba ta kai layyanka ba kai wata yi amma bai kai wanda ya koyi da annabi ba shi kenan kawai dai a ciki ba wani zance da jima wanne wankan tafiya ba ba wankan tafiya muke muke magana wan ba na tafiya muke muke wanka ne ga wanda ya yi rami ka san kowa da yanayin sa wani a rana zai wanka sau biyu wasu dauka suka yi aka sa irani kwata kwata duk kwanakin da zaka yi ba zaka yi wanka ba sai ake ce ma ya halatta ai wanka da kayan a jikinka shi za ka goni ya sai irami biyu wani ma uku wani kuma idan ya zo da wannan guda ɗayan zai yi amfani shi kadai ne yake da shi amma ya halatta saboda tsami da jikin da yake ya shiga rana sai ya zo ya watsa ruwa saboda yana ganin an hana isa sabulu mai kanji an hana isa turare an hana shi cire barci an hana shi aski sai ya dauka wanka ba ba za a yi ba sai aka ce mar ana yi ana wanka ba wankan shiga maka bane ba shi bane wanka ne kawai kana cikin ihrami kwanan mila eh a addu'a nan Najeriya za ka yi ai maka muke fada dama anan waye hana ka wanka ba wanda ya hana ka wanka tunda anan ake haji kake ko umara ba wanda ya hana akan muke fada da zarar ka ce da baikan lahumma umratan ko hajjan to da kai yake to da kai ake magana yanzu cewa kin ya halatta ka kuma wanka bayan ka yi na wato daura niyya ya halatta ka kuma wani wanka shine magana da yake domin zaka kunna kaya ne ba za ka cire ba har sai ranar sallah babba kai ji kai aiki hudu sannan zaka cire to shine ake magana wannan kwanakin da zaka yi tun daga takwas ga wata har zuwa ranar sallah kwana biyu uku yanzu kaya a jikinka ba kai wanka ba zaka iya maganar da ake kenan wani ba yau duk da wani yana iya tashi ma bai wanka ba ko eh akwai wanda yake ji tashi yake bai wanka ba wallahi to amma yayi aure yanzu ban san me ake cewa an ga ni yawa to da haka to an sai time of ba ba alaikum salam yana cikin ba sai zarki ba a'a mafi yawanci wannan horo ake sa musu sai ta yi fidiya kawai ka gane idan har za a dawo ba ta yi ba na fahimci tambaya ka tambaya ce mai kyau cewa za a taho a barta tunda mu ba tsari ne da mu ba kawai ba ko kuma a ce shi kowanne yauwa travel agency da tsarin cewa jirgin farko na biyu ba za a jira ki ce kaɗai don kina al'ada a ce sai kin gama ba tawowar su zai to akwai abin da shari'a ta ajiye za ta yi amma aikin hajjin da ya yi yawa wannan shi ne wallahu alam a kun kuka ga tambayoyin nan ba za mu kuma wata awa ɗaya an ka ce malam Muhammad lawan to me za ka ce saboda ni na da izini to yi kenan yanzu dai bari mu bari mu lokaci ya da mu bari ta mai zuwa sai mu yi magana ai Allah zaka da alheri kai ka tabu ka ka dan nemo abin da zaka yi eh ai saboda lokaci kan mu ta da abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da tsofin sa madaukaka Allah ya biya kowa bukatun sa na alkhairi marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya ku da muke da lafiya Allah ka inganta lafiya iyayen mu da malaman mu da ya koma da suka riga mu gidan da sai Allah ka ji kansu da gafara idan ta mu zazo Allah ka sa mu suka da kyau da imani muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da tsofin sa madaukaka waɗanda suke neman addu'a masu jarrabawa da waɗanda suke neman aiki da sana'a Allah ka Allah ka tallafa mu waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka shiga lamarin Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka kiriya mana matasan mu Allah ka dora ta hanya mani nisha Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar sallallahu alaihi wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin